أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Ashifa bi ta'arifi huquqil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam littafin Ashifa da yake bayani akan darajoji da haƙoƙin sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ta muna cikin tahqiqin wato shi Isra'i da Mi'rajin ma da maganganun malamai akan ya aka yi ayi da bacci ko ayi da farki da ruhin maza Allah ko da jikinsa ko kuma daga baki ɗaya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aka yi isra'i da mi'rajin nan mun ji hujjojin waɗanda suka ce a cikin bacci aka yi isra'i da mi'raji to yanzu kuma zai shiga magana ta biyu daga maganganun malamai ko kuma tsa'ifa ta biyu daga tsawa'if na wato bambanci na sabanin malamai wa zahaban muzamu salafi wal muslimina muzamu salafi mafiya yawan marigaya su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da muslimina da sauran gama gari zahaba sun tafi ila annahu isra'un bil jasadi ila annahu izwa cewa annahu cewa shi isra'ul isra'il bil jasadi an yi shi da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa duk inda kaji ya ce jasadi bil jasadi kawai to yana fadin ma'aruf jikin da ruhin amma yace bir ruhi bai nufin ma'al jasadi da ruhi kadai aka yi ko ku a da jiki to ne ciki ya ce da jiki to da jiki da ruhu kuma ba a cikin bacci aka yi ba a ko kuma ba annabi yana bacci aka yi ba maganar a lura da daddika waɗanda za su ce ruhin manzo Allah ne sallallahu alaihi aka ɗauka ya tafi aka je aka yi wannan isra'i da miraji shi amma jikinsa alaihi salatu wasalam mai tsarki ne yana da inda yake na maka wasu ka ce a da jikin alaihi salatu wasalam ne aka yi amma ba a farke ba an tafi da shi inda aka tafi da shi amma dai ba a farke ke daban akwai wanda suka ce da jikin nasa da ruhinsa kuma a farke wafil ya kazaci kuma a farke ma'ana idansa biyu ba bace yake ba wa hadha huwa al-haqq imam al-qadi ya yace to in dai dun mun hada sabanin malamai saboda adalci to amma wa hadha huwa al-haqq wannan magana ita ce tatacce gaskiya cewa an yi isra'i da manzo Allah da jikinsa da ruhinsa kuma a farke shine tatacce gaskiya وهو قول ابن عباس وهو قول ابن عباس وهو قول ابن عباس شيني زنشن عبد الله بن عباس وجابر كما شيني قول جابر شيني زنشن جابر دان عبد الله الانصاري duk inda ya ce jabiru kaɗai ya yi shuru jabiru da abdullahi da ansari ne tare da akwai jabirura da yawa a sabarin su da akwai jabiru da samura su suka fi shahara jabiru da samura da jabiru da abdullahi da ansari to amma da jami'in abdullahi ne wa anasin haka nan kuma shi ne zancen anasun malik radiyallahu anhu kuma shi ne zancen huzaifata da yamani kuma shi ne zancen sayyidina umar bin khattabi kuma shi ne zancen abi huraira kuma shi ne zancen malik ibn sa'sa'a wa abi habbat al-badri kuma shine zancen abi habbat al-badri wa ibn mas'ud kuma shine zancen abdullahi ibn mas'ud wadda haki ya kada sahabbai kenan amma wadda haki kuma shine watan watan zan abin da dhahab ibn muzahim ya zaba shine zancen dhahab wa sa'id ibn jubair kuma shine zancen sa'id ibn jubair wannan tabi'i ne وقتادة haka nan shi ne zancen atada وابن المسيب kuma shi ne wabin musayyibi kuma shi ne zancen sa'id ibn musayyibi وابن شهاب sa'id ibn musayyibi ko sa'id ibn musayyibi duk wanda aka karanta daidai ne aka alama su zarkani ce can a cikin sharhin muwadda ce ko ko a ce musayyibi ko musayyibi ifatin liyahi wa kasriha
وابن شهاب kuma shi ne zancen muhammadu bin muslim bin shahar az-zuhri wannan dai da muke ta karanta wajen hadisi وابن زيد wanda dai kuma shi ne a watan zancen wanda dai ne ko shi ne abdurrahman bin zaid bin aslama abdurrahman bin zaid bin aslama wannan dai da ake cewa akwai shi cikin hadisin tawassulin annabi adam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi saboda haka hadisin bai inganta ba wannan dai da suke maganganu a kan shi bai hadisi bai inganta ba saboda abdurrahman zaidul aslam amma dai su taqidini suki sun ba da amsoshi gamsassu Mm, abdurrahman zaidul aslam ba zai zama dalili na hana ko rashin karɓar hadisi ba domin ko da'ifi ne bisa da kaddarawa to ai lam yablugh da'fuhu hadda tarki haka taqidini suki ce
وابن- والحسن والحسن كما شيء ذنش حسن البصري وإبراهيم كما شيء ذنش إبراهيم النخعي ومسروق كما شيء ذنش مسروق بن الأجدع ومجاهد كما شيء ذنش مجاهد بن جبر وإكرمة كما شيء ذنش إكرمة بن عبد الله وابن الدريج وابن جريج كما شيء ذنش عبد الملك بن جريج وهو هذه duk waɗannan ayyuma ne duk a'immatu ne na ilimi نعم.
Eh, kusan kaga su ne waɗanda watan aka karɓi sunan daga gare su don kaga ya ce awwal jami'il hadisi wal akhar ibnu shihab amir al-hukuma to kaga ya shigo ci sannan wa awwal jami'il lil abwabi jama'atun fil asr zuqtirani kabni jurayj wa hushaymi malik wa ma'mari wa walad al-mubarak مم. وأول الج... وأول الجامع باكتسار على الصحيح فقد البخاري da ka kaga ayyamma ne suka tabbatar da wannan magana cewa da cikin annabi aka yi da ruhinsa kuma a farke ba cikin bacci ba wa huwa dalilu qawli aisha radiyallahu ta'ala anha kuma shine dalilin zancen ummul mu'minin aisha da Allah ta fada gare ta to nan kam wato malamai sun ce wata kila malami ai wahami ne saboda ita umar laisha an san layin da take tana layin an yi isra'in nan ku cikin bacci ne Eh, gashi ana ruwaito ma ku kida kuma faqadtu jasad rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka an san layin da take tana bangaren cewa da- ba da shi ake ba da ruhi da ake to sannan وهو قول الأبدي.
to kuma a ce da jikin aka yi kuma da da ruhi kuma a farke kuma a ce zancen ummulmin aisha ne to ina wancan kuma ba a ruwaito tana da maganganu biyu ba don malamai akan ruwaito maganganu biyu gare su sai a ce wa huwa ahadu qaulai fulani wane na da maganganu biyu to kaza ɗaya da maganganu ɗaya ne daga cikin maganganu ne biyu to ita magana ta guda ce matsayin ta guda ce a kan isra'i cewa cikin bacci a kan shi to saboda haka sai wasu suke tunanin watakila sabu ƙalamin ne shi ne ma'ana abinda ake nufi watan ana nufin shi ne wa huwa adamu wato adamu dalili qauli aisha radiyallahu ta'ala anha adamu subuti qauli aisha radiyallahu ta'ala anha to watakila shi ne wato ya saraya wa qad yuqalu muradu annahu dalilun ala qauli aisha qawlan muwafiqan lima alayhi ashabu sahaba wa annaha qa'ila bi annahu yakamatan kal jamhuri kama sayati fi kalam al muradu ibtalu ma naqalu anha وهذا وإن كان الظاهر فيادتي وتقيلا وأصله دليل على عدم صحة قول عائشة نعم.
دليل على عدم صحة قول عائشة تقول أظن زي زمو يعرض الجنة
وهو قول الطبري kuma wannan magana cewa da jikin annabi aka yi da ruhinsa kuma a farke shi ne zancen muhammadu ibn jaririn a tsabari malamin tafsirin nan وابن حنبل wani ne hanbalin kuma shi ne maganar abu shi ne zancen imam muhammadu ibn hanbal وجماعة عظيمة من kuma shi ne zancen jama'atin azimatin tawaga mai girma shi ne mai yawa azimatin mai yawa Mm, watan shi a larabci watan lugar larabci ya ba da yake azima an san shi mai girma to sai zo azima mai yawa azilla an san shi kaskastattu sai a ɗauko shi azilla da ma'ana ƙalila waɗanda suke wa antumu azilla waɗanda sarkumullahu da badirin وأنتم أذلة باكنا فاسألتوا بإلى ولله العزة ولرسول وال- آه. وأنتم باكو ديوا عددكم باكو ديوا وأنتم أذلة باكو ديوا نعم وهكذا جماعة عظيمة جماعة من يوى من يوى معنى توقع ما لمن يوى ما سيوى في نمانا وهذا قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والنشين ذنشم في يوم متأخرين والمحدثين من الفقهاء إلى الفقيه هل المحدثين لما لم حديثي والمتكلم والمتكلمين لما لم أصول والمفسرين يقوم ما لم تفسيري وقالت طائفة wata jama'a su kuma suka ce kaji mun gama magana yana kawo su kowa daki daki masu magana farko ya kawo su masu magana ta biyu ya kawo su to zai kawo da rukuni na uku kafin fa a shiga walwalan maganganun kowa ya rika san kotu ce to kowa zai zuba nashi hujjoji to in ya tsare sai a saurari shi ba bangaren ɗaya ya kawo nashi hujjoji kafin a fara watan gwarawa tsakanin juna to ƙarar ma'aikacin wata jama'a ta jirgin jama'a ta uku كان الإسراء بالجسد عادة isra'i ya zamo da jikin annabi aka yi kuma a farke من المسجد الحرام إلى daga masallaci ne alfarma إلى المسجid البيت المقدس har yi zuwa baitul maqdis nan aka yi a farke kuma da jikin annabi da ruhin shi isra'i daga baitul Mi- bait daki Allah na alfarma zuwa baitul maqdis shine aka yi a farke kuma da jikin manzo Allah da ruhin shi
وإلى السماء بالروح amma maganar mi'raji shi da ruhi aka yi shi kaji su kuma sun bambanta sun sha bamban da wancan eh sun sha bamban da wancan وهكذا بقوله تعالى wahata juto menene dalilin su ma dan kowa za ka ga yana dalilin da ya kafa don haka za ka fahimci ba wai son rai bane istihadi istihadi ne eh wahata jubi qawlihi suka kafa hujja da zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yace سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أركي يا تبت بأبنجي وندي إسرائيل يتبي الدرب بعبده لبارك ليلا تكمن ينكي ندر من المسجد الحرام لكما صلى جميع الفرمان هو وتبيت المقدس إلى المسجد الأقصى هو كما صلى جميع النيسا shi ne masjid al-aqsa shi ne masjid iliya
فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء sai ya sanya allah tabaraka wata'ala ya sanya masjid al-aqsa shi ne gaya isra'i to ya nuna nan ne aka yi a farke don ya ce bi abdi Mhm. To.
الذي وقع التعجب فيه wanda akwai mamaki a ce an yi isra'i an yi tafiya cikin waɗannan ɗan awoyi daga ɗaki mai alfar- alfarma shi ne ɗakin kaba zuwa wani bindis wannan akwai mamaki shi ne allah ya wakata a jirgi wanda ta ajibi mamaki ya auku cikin shi بعظيم القدرة bi azimin kudrati da nuna kudurar ubangiji don haka ma don a nuna kudurar ubangiji ko ko abin da za a ba da labarin girminsa ya isa sai aka fara da subhana tsarki ya tabbata ka san in abu ya baka mamaki da tsarki ya tabbata ga ubangiji abin mamaki ke tsarki ya tabbata ga ubangiji to sai aka fara da subhana
والتمدح بتشريف النبي محمد kuma da girmamawa shine yabo da girmamawa da ubangiji ya yi da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka Allah na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Isra'il da Mi'raj a cikin subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi tace wata maddu da yabo bi tashrifin nabi da girmamawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah tabaraka wa ta'ala به bihi da shi Isra'il وإظهار الكرامة لهم بالإسراء إليه da kuma bayyanar da karamati girmamawa Ubangiji lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil Isra'ilai da da tafiyar da shi da ya ilai zuwa baitul miqdis Allah na nuna girmamawa shi ga manzo Allah cikin Isra'ila da Mi'raj da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to قال هؤلاء to kaji to bayanin wa bai fito hili ba don haka yace kala haula da masu waccan magana cewa isra'i daga masallaci mai alfarma zuwa baitul miqdasi nan akai a farke kuma nan akai da jikinsa da ru- da ruhinsa to abinda suka ce cewa suka yi ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد المسجد الأقصى da isra'i ya zamo da jikin annabi aka yi ila za'idin zuwa ga abin da ya dadu akan masjidil aqsa ma'ana wuce masjidul aqsa la zakarahu da alqur'ani ya ambace shi da ba zai zama gaya ba sai Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami sai ya ce ila ila sidratil muntaha ko yadda sidratul muntaha eh to tunda yace fahimta su ce tunda yace ila al-masjid al-aqsa to da zai yi isra'in an yi shi da jikinsa har ya zuwa abin da ya wuce masjid al-aqsa ila zalika al-masjid al-aqsa la zakarahu da amince shi a cikin kissa domin me ويكون أبلغ في الملهي domin zai zamo mafi kai matuƙa cikin yabo in dai ambaton isra'i daga baitul lahi haramun zuwa mutum da ƙasa ya zan abin da za a yi ta jinjina ana ririta ina ta ka zuwa watan sammai bakwai ina ta ka zuwa watan sidratul muntaha to da an ta ambace shi domin shi zai zamo ablan bisa ga wancan
ثم اختلفت هذه الفرقتان waɗannan firƙoƙi guda biyu hmm, hazihi firƙata ne نعم ko?
نعم
to اختلفت hmm, ba wanda ya ce mahata ne firƙata ne hmm? shi a magana hata ne firƙata ne ya ji a larabci Eh, hata ne firƙata ne ya ji a larabci amma na mumma hajji da ya ce hata ne firƙata ne hata ne firƙata ne waɗannan jama'u guda biyu Mhm.
اختلفت ihtalafa su yi sabani هل صلى ببيت المقدس أم لا shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a baitul miqdasi tare da annabawa أم لا amla ko ko bai yi sallah ba a baitul miqdasi ففي حديث أنس to ya dai zo cikin hadisin Anas ibn Malik wa ghairihi da da hadisin wani Anas ما تقدم من صلاته ma taqaddama bayanin da ya gabata min salatihi na sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa فيه a cikin baitul miqdasi وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان amma Huzaifa ibn al-Yamani ya musanci wannan sallah da manzo Allah ya da Annabi alaihi salatu wassalamu a cikin Baitul Maqdis Huzaifa ibn al-Yamani ya musanci wannan وقال wa qala abinda Huzaifa ya ce kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaita a cikin Musnad insa to والله ما زال عن ظهر البراك حتى wallahi ma zala wallahi da Allah na rantse ma zala da mala'ika jibrilun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma zala babu wanda ya sauka an zahar buraki daga bayan burakan
حتى hatta رجع raja har suka dawo duk abin nan wanda aka yi suna kan buraka aka yi aka dawo da za a ce kuma su yi sallah eh to amma ana sallah kan nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha sallah kan nan ba eh har Abdullahi da Umar da zaran wasu ana tafiya sai ya ga da sun ga asuba ta kusa maza maza sai mutum ya sauko kan dabba yayi wuce ya ce lafiya na kai sauri ka sauko sai ce wallahi na ga alfijir ya kusa to ya ketowa don haka na sauko in yi sai ce ya ce yanzu ba ku da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam yakun lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun ma'ana hadisi kenan alam yakun lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun shin ba ku da koyi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuturi kan dabba mazalla da wuturi kan dabba kaga mazalla na yin nafila kan dabba yana wuturi kan dabba kamar yadda za a karanta shi na ga wata da sati ne zuwa cikin bukhari to shi tace hujja huzaifa mazala Allah kara masa yadda na'am
قال القاضي قال القاضي القاضي أبو الفضل إيال بن إيال اليهسبي إيال بن موسى بن إيال اليهسبي يجي قال وفقه الله وفقه الله ألا داتت الشيء والحق من هذا والحق أبن أتاتت شيء قسكيا من هذا لقوانا مغنغنو والصحيح إن kuma abin da an ingantacciyar magana insha Allah in Allah ya so أنه إسراء ya faɗi insha Allah ne ba dan yana dan jin magana bane yana dan ɗarɗar a'a ya faɗe wa insha Allah ne ta'adduba Mhm, ta'adduba saboda ladabi ne Mhm.
أنه إسراء بالجسد والروح lallai Isra'i ne yanzu ya gama gawa maganganun su kuma zai kawo shi kuma tashi fahimta a cike ce annahu isra'u bil jasadi war ruh an yi isra'i wannan isra'i ne da jikin annabi da ruhin shi akai fil qissati kulliha a cikin qissar duka ba wani kashe-kashe cewa daga makka zuwa baitul maqdis shi akai a farke kuma da jikinsa da ruhinsa amma sauran abin da ya tafi sama da abin da gana da akai duk a cikin bacci a'a fil qissati kulliha daga hitowar manzala daga me- daga daki mai alfarma har dawo shi duk a farke ake
وعليه تدل الآية kuma ita kanta ayar in mun bi ta ta subhanal ladzi asra bi abdihi tadullu alaihi tana nuni alaihi akan cewa da jikinsa da ruhinsa akai kuma a farki akai وصريح الأخبار kuma akan shi sahihul akhbari ingantattun hadisai kuma tadullu alaihi sahihul akhbari kenan iyakan shi sahihul akhbari ingantattun labarai suke shi- shirye ta ba
والاعتبار Mm.
ولا يعدل عن watan wa alaihi tadullu al-ayatu wa sahihul akhbari ko sannan wal ijbaru eh, da ijbari Mm, ma'ana watan wa alaihi tadullu yadullu al-ijbaru in ka tsaya afka lura za ka fahimci cewa lalle da cikinsa da ruhinsa aka yi kuma ba a hakki aka yi
ولا يعدل عن الظاهر to ya fara kawo hujjoji yace to ka'ida ta usul wala yuqdalu ba'a ba'a karkata an zahir gabarin zahirin lafazi wala hakikati kuma ba'a karkata gabarin hakika عن التعويل zuwa tawili إلا عند الاستهانة istihalati sai inda zahirin ya koru zahirin ya koru to sai a kuma tawili amma in zahirin bai koru menene kuma tawili sai a kalli zahirin kawai bi abdihi yace kawai bi abdihi yace don haka abdihi ya kunshi jasaduhu da ruhu kawai don haka ba wani magana sai a ce a bi ruhi inda ruhin zai zai ce ya ce to subhanallahi asra bi ruhi abdihi abin ce bi ruhi abdihi sai ce bi abdihi dai kawai to tawilin cewa bi ruhihi da ni tun da shi cewa bi sadihi bi ruhi ba mustahili bane ba mustahili bane a ce Allah ya tafi yadda manzo Allah ya tafi yadda migdasi da jikin shi da ruhihi ya tafi watan abin nan a a a sammai hajjatul muntaha da jikinsa da ruhihi kuma wanda yake wannan lokaci shi zai zama galiba da fahimta yanzu cikin awa daya sai a yi tafiyar kilomita dubu da wani abu a cikin jirgi kuma jirgi irin wanga na gaba gari banda jirgi na musamman irin concord irin concord shi cikin minti talatin sai ya yi tafiyar kilomita dubu to kilomita dubu kwana na za a yana tafiya za a yi kwana arba'in yana tafiya irin tafiyar mutanen da za a yi cikin minti talatin kawai an ɗan shiga wata akwati an kulle an rufe kawai zu kawai an mutu yana mutu to kaga ba abun mamaki bane ba zai musulunci ba mustahili bane ba mustahili bane saboda haka duk wani ma abun da zaka ga mutanen da sun musulunce shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya tabbatar da wannan abin kafin duniya ta kare saboda ya zama mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana al-ardu yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إكراهن da mushrikan Laraba suka yi manzo Allah sai yayi musu sannan su yadda da shi a matsayin annabi sai da Allah ya yi masa a matsayin ma karama ma ga al'ummarsa karama ma ga al'ummarsa Allah ya nuna a saboda haka ba musu dalili bane ba a karkata ga bare watan haƙiƙa da zahiri zuwa tawili illa inda istihada sai inda abin ya zama mustahil
وليس في الإسراء بجسده halar kazatihi istihalatun babu wata koruwa a cikin mustahili ne a cikin isra'in manzon Allah da jikin shi kuma a farke wannan ba mustahili bane to tunda ba mustahili bane menene yake a kuma tawili a ce a garuhi babu kata cewa garuhi da shi ɗungurgun da jikin da ruhun komi kuma ya kamata
إذ لو كان مناما iz lau da dai ya zamo manaman cikin bacci ne لقال بروح عبده da ya ce bi ruhi abdihi subhanallazi yasra bi ruhi abdihi to bi ce haka ba. sai ce bi abdihi dai to ولم يقل بعبده ba da ba zai ce bi abdihi ba
وقوله تعالى wa qawluhu ta'ala da zancensa ta'ala madaukakin sarki da yace ما زاغ البصر وما ma طغى zaga albasar wa ma daga cewa ma zaga albasar wa ma daga shi ma yana tabbatar da jikin shi da ruhin shi aka yi kuma a farke ganinsa bai karkata ba ma za ka kenan wa ma ta gaje wuce wuri ba ya kalli abin da ba a ce ya kalla ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan yana nuna magana farke ce magana farke ce ba magana bacci ba ce
ولو كان مناما kuma da isra'i da miraji kamar yadda wasu ke da'awa cewa a cikin bacci aka yi لما كان فيه آية to da ba wata mu'jiza ciki don ko yanzu sai ka sai ka mafarki ka je maka inda mafarki ne yanzu kana nan ya kishin gida gida za ka yi sai ka yi mafarkin ga ka je maka ana ta dawaki ana ta hada-hada cikin minti bai kuma ka dawo kuma in ka ba wani labari bai musu bai kare ta ka ce yanzu kana nan ka ce ka je maka a sai ce al'ada ce ta mulki to mi- wace mu'jiza ke ciki in cikin bacci akai babu mu'jiza ba mu'jiza in dai a cikin bacci akai ce da ma kana aya bai zama aya ba.
ولا wala موجبة mu'jizatun ku mu'jizatan mu'jizatun to kana ta zama ta make ba ta bukatar labari lama kana fi ayatin da aya ba ta zamo ba alamar shi ne in ka mazu usratin irin shi ne naziratu da nasara ba ta bukatar labari ta wannan kana ana ce ita kana ta ma
ولما استبعد wadda mastabadawar kufaru kuma da da cikin bacci aka yi da kafirai ba su ga nisan ta yiwu abin ba da hankali amma nisan ta wasu yiwu abin ga hankali su ce kai bai yi ba haka ne su ce bai yi ba a ce mutum na nan cikin dare ya tashi ya ce baitul miqdis baitul miqdis inda baitul miqdis take a ce ya dawo ba a yi sallah asuba ba kai bai yi ba kaga musun suna cewa bayyuwa ya nuna ba cikin bacci a kai don in cikin bacci ba wani tada jiyoji ba wani rigima da za a yi ko kada wala kan zaba kuma da basu karyata shi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani ke tambaya cewa wani ke tambaya kwa zai kwana sai kwana arba'in ce Eh, daga makka zuwa bajin da su tafiya kwana arba'in ce irin tafiya su ta wancan lokacin Mhm.
ولارتد به ضعفاء من أسلم kuma masu rauni na musulmi da ba a samu sun yi ridda ba in dai maganar ta- ta mafarki ce ba abin da zai sa su yi ridda don an san an sha magana haka a mafarki mutumin da ba ko kansula ba ne cikin mawarki yana iya yana iya mawarki ya zama gwamna ga ana ta mai jiniya mawarki ya gada gashi ana bushe-bushe in dan sarauta ne ana bushe-bushe an bai sarauta duk yana iya gane haka ko kuma in yaba wani labari ba mai ba mai kare kashi saboda me an san mafalki ya saba to rigimar da aka yi har wasu masu raunin imani suka yi ridda to shi ya tabbatar da maganan nan fa ba maganar mafarki ba ce ya ce a farki aka yi kuma za Allah da ce musu mafarki ba ne iri abinda ma ya jawo musu rigima tsakani cewa a farken don da ba a farken ba ne to da ba rigima
wabtataru bihi kuma da wasu fitilantu ba da wannan magana domin sai da magana ta koma makka gaba ɗaya babu wani labari ga wannan labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi bitul miqdas cikin daren ce ya ta ya dawo to iz mislu hadha min al manamati la yunkaru is is domin su hada misali wannan min almanama ce daga cikin bacci la yunkaru ba a musu irin shi a cikin bacci ba a musu irin wannan
iz na bal lam yakun zalika minhu illa wa qad alimu anna khabarahu bal lam yakun minhum zalika bal baydai inda inda cikin bacci ne lam yakun minhum zalika rigimar da suka yi da istibadi su nisanta abun ga hankali su ga bayyuwa sannan kuma da ƙaryata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da suka yi da riddar da wasu masu rauni na musulmi suka yi lam yakun zalika duk wanda da bai faru da maganar bacci ce to illa wa qad alimu anna khabarahu illa wa kadalimu face sun san anna kabarhu cewa labarinsa inna ma kana cewa abinda illa to abinda yasa su rigimar da ƙaryatawar da yin riddar wa kad alimu cewa sun san anna kabarhu labarin da manzo Allah ya bayar inna ma kana
an- Hmm?
an jizmi ya ba da wannan labarin ne na cewa da jikinsa aka yi isra'il da shi shi ne ya kawo rigima wa hali ya qazati kuma a farkensa ya aka yi isra'il da shi ba cikin bacci ba Hmm.
ila ma zikira fil hadith min zikri- har ya zuwa dai ababen ila ma zukira ko sun ce ma'a ma zukira ne tare da abin da aka ambata cikin hadisin na mamakai waɗanda kowace lokuta a ciki abin da suke tabbatar da jikinsa da ruhinsa kuma abin jari da haka yace ba waɗannan su kaɗai ne dalilai ba da ke tabbatar da da jikinsa da ruhinsa a farki aka yi ba a cikin hadisin ila ma ai ma'amakin tare da tare da abin da aka ambata Mm, ka san ila tana zuwa da ma'anan ma'a ila na zuwa da ma'anan ma'a banci tana zuwa da ma'anan nuna gaya tana zuwa da ma'anan ma'a Eh, wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ai ma amwalikum samu gaba min zikri salatihi bil anbiya shi ne ambatan sallarsa da annaba shi ma na daga cikin dalilan abin da ke tabbatar da da jikinsa da ruhinsa kuma a farki a kai bayt al maqdisi a baitul miqdisi ba a baitul maqdisi fi riwayati fi riwaya ta anasan a cikin riwaya nan ta anasu aw bis sama'i ko kuma sallar da ya yi da annabawan can a sama ala ma rawa ghayruhu a bisa abin da wani anasu ya rawaito ita dai riwaya anasu a baitul miqdisi manzo Allah ya sallar da annabawa da mala'iku a riwaya wani anasu kuma a sama ne Hmm.
wa zikri maji'i jibrila lahu da kuma ambaton zuwan mala'ika jibril da ya zo da buraka lahu lahu ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa khabar al mi'raj da kuma ba da labarin mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa istifta'i sama'i da shi- neman buɗe sama da manzo Allah mala'ika jibril ya nemi a buɗe sama Eh, yana zuwa ya kwankwasa istifta sai suka ce mala'ika wane ne kai yace ana jibril yace umman ma'aka yace muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu isa ilai
فيقال ومن فيقال من ما كاتشي شي واي كي تاره كاي فيقول محمد فيقول محمد يشي محمد ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wannan abin da yake nunawa a farka kai shine ila ma zikira fil hadisi to waɗannan sune ma zikira fil hadisi sune ma ma zikira fil hadisi kenan shawahidun da ke cikin hadisin da ke tabbatar da da cikin zikirin sa akai to
ولقائه الأنبياء wani kayi da haɗuwarsa daga annabawa a فيها cikin sammai وخبرهم وقبلهم da kuma labarin shi ma'ahu labarin su ma'ahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وترحيبهم da kuma lale marabar da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne annabi sai ya ce marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih in ba وشأنهم annabi adam da annabi ibrahim da su ne suka ce marhaban bin nabiyyi salih wal ibn salih
وشأنه بفضل da الصلاة kuma sha'aninsa a cikin farillar sallah farlar da sallah shi ma abin da ke nuni a bisa cewa wannan isra'il da miraji fa an yi shi da jikin manzo Allah da ruhinsa kuma a farke wa muraji'ati Musa fi dalika da kuma muraji'a kan kuma wadda tsakanin annabi Musa zuwa Allah tabaraka wa ta'ala da manzo Allah ya rike yi yace a irji ila rabbika fas'alhu at-tahbiba irji ila rabbika fas'alhu at-tahbiba wannan muraji'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen annabi Musa to shi ma yana tabbatar da cewa ba ba ba ba a barci akai ba وفي بعض هذه الأخبار duka yana zubo hujjoji na waɗanda suka ce isra'il nan da ciki da ruhi aka yi kuma a farke amma ya ajiye hujjoji ko kuma munakashe hujjojin waɗanda suka ce a bacci aka yi ya aji to zai zo musamman ya babi na munakashe waɗanda